بحمدي واغفر من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم عافية ولا تؤدي إلهي نظرة ذل جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وارفة نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان الغباة المتربصين والشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayenmu kuma ubanmu jagoranmu imam Allah subhanahu wa ta'ala ya kara muku lafiya da imani zuri'anku Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu albarka Allah ya duba su da alfan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imam na'ibi malam mani Allah ya kara muku lafiya da imani hidima da kuke wa addini Allah subhanahu wa ta'ala ya duba na ku iyalan da alfan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sauran yan uwana ga mu tare da babban alagan marin na ga ya dan tashi malamin mu Allah ya kara musu lafiya da imani sauran yan uwana da iyayena da muke tare a wannan wurin ina sake sallama ta addinin musulunci wacce ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma killata ilmi wa jihdi Allah ya hukunta za mu zauna a gaban ku ba don mun iya ba sai don neman albarkacin ku Allah muke roƙa da ya mana albarka gabaki daya malam na'ibi ya gabatar za mu fara karatu cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafi mafi tsada cikin abin da yake da alaka da yaran zuciya wanda yake shine ruhul adabi wanda maulamu shehul islam alhaj ibrahim al-yas radiyallahu ta'ala anhu ya wallafa sa a wannan zawiya a wannan rana ta juma'a sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan layi na zaria a wannan gari na kafanca Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari albarka malamin da ya wallafa wannan littafin sunan shi alhaj ibrahim niyaz radiyallahu ta'ala anhu shekul islam wa sa'adat al'anam ya fara littafin sa da cewa ya ƙulu ibrahimu najla alhaji abdal ilahi baznar wahaj na san ɗalibin karatu zai ce ina bishiyar nan tana nan tana nan kai ne kai gaggawa amma tana nan bismillah sai Ibrahim ya ɗauki wani irin uslubi ne a nan wurin na jan hankalin yan uwa tukunna. a gano cewa abin da ake yi ba da molan ba ne ana yin sa ne bisa ilimi yanzu zai fara gabatar da sunansa jama'a ka'ida duk wanda zai magana a gabanka ya kamata ka san waye sunna in ka san waye to daga nan sai ka ji daɗin sauraron saƙon da zai isar maka da shi bawan Allah yake cewa يقول إبراهيم معنى القائل يقول واسمه هو معنى واسم إبراهيم yake Ibrahim din nan yana faɗa Najlal Hajj yace ina da baba ba daga sama na faɗo ba ina da baba sunan babana ma shahararre ne a cikin addinin musulunci kuma yana riko da karantarwan annabi Muhammadu. Daga cikin karantarwan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama har mahaifina ya yi tafiya tattaki tun daga nan Senegal har zuwa Makka don ya gudanar da aikin hajji. Bayan ya gudanar da wannan aikin hajjin sai aka samu suna ma alhaji. Ishara cewa da ni da kai in mun samu dama to mu je aikin hajjin nan ka dai ga babana ma ya je ke in ji alhaji in ji shehu ibrahim ya ce shi yasa baban nawa ma ake ce mai alhaji ya ce wannan baban nawa abdul ilahi shi fa bawan allah ne ba bawan wani bane shi yasa ake kiran da suna ma Abdullahi tun daga nan shehu ya fara maka shimfiɗa da kuma gaya maka abin da zai zo a gaba da za a samu wasu su rika da awan shehun nan ma Allah ne ko ko ya ma ji Allah ko makamanci ya ce a'a ni tun daga nan ma zan gaya maka ni din nan shehu Ibrahim to ina da baba ka'ida ta Allah kuma duk wanda yake da baba haifan shi aka yi shi ba Allah bane in dai har akwai wani lokaci da aka yi babu kai to kai ba Allah bane an gani ko to tun daga nan gane shi ya fara shimfiɗa saboda zai nuna maka cewa a gaba akwai wasu kenan za su zo za su yi wannan da'awan sai ya ce to ni ina da ina da baba wanda kuma a ka'ida ta Allah Allah ya gaya mana duk wanda ya karya ɗaya daga cikin wa'annan dokokin shi ba Allah bane cikin suratul ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul huwallahu ahad mutanen da suka zo wurin da suke tambayan ka wai wane ne Allah nan yaya ubangijin nan naka yake na zinari ne ko na azurfa mun ga kamar ya fi karfin ubangijin ko ya fi karfin dodannin da muke bautawa lissafa ma sai fanta mana naka Allah Allah ya ce in sun kara dawowa ka gaya musu qul huwallahu ahad kace ubangijin nan nawa shi ɗaya yake kwallin tal Allahu samad abin nufi da bukata. Allah nan lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai zaman so yana da wani abokin kini a cikin mulkin sa bai zaman so yana da wani abokin tarayya a cikin mulkin sa ba saboda haka daga nan an gaya mana siffan Allah in an haife ta kai ba Allah bane kenan in har akwai wani lokaci da aka yi wanda da ba ka to kai ba Allah ba ne. In har akwai wani lokaci da za a yi a gaba babu kai, kai ba Allah ba ne. Kana cin abinci, eh kana cin abinci, kai ba Allah ba ne. Kana shan ruwa, eh kana shan ruwa, kai ba Allah ba ne. Kana bacci, eh kana bacci, a kai ba Allah ba ne, kai ba hukaci ne. Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Shi Allah nan gangadi ma baya kama shi ballantana bacci. to tun daga nan shimfiɗan zai nuna maka cewa shehu ibrahim din nan yana jan hankalin ka kiyaye ya ce abdul ilahi mahaifin nan nawa ma bawan allah ne ba ma ni ba mahaifina ma da ya kawo ni duniya shi ma bawa ne na allah balantana ka ce a mahaifin shi ne allah shi yasa shi ma ya zama allah ko ya zama dan allah yake a'a mahaifin nawa ma bawan allah ne yake barka shi badr nan wahaj mahaifin nan nawa tamkar da wata yake a ƙa'ida ta larabawa idan kana son ka siffanta abu mai amfani sai ka ɗauko wani abu wanda kowa ya yi ittifakin amfaninsa da ka faɗa sai kowa ya yarda a wannan lokacin babu lantarki haka shar haka ko in mutum yana son ya yi wani abu mai amfani cikin dare sai dai ya kira in farin wata ya zo ko sai ce to wannan mahaifin nawa badrun nal wahab wata ce ne hasken gaske me yasa ya siffanta mahaifinsa da matsayin wata mai hasken gaske sabida watan tana koran duhu sai ya siffanta mahaifinsa da cewa shi wata ne haske ne mai koran duhun jahilci. Ishara ga cewa Shehu Ibrahim bai zauna ya ƙi yin karatu ba. Mahaifinsa bai kama hannu ba ya ce, a yaro na ba sai ka yi karatu ba ni malam ne ba, a'a. Na, sai ya yi karatu wurin mahaifinsa, bayan ya yi karatu wurin mahaifinsa, sai kuma ya zama shi ma abin da ya zama saboda haka daga nan sai shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zama so abin haskaka duniya gaba daya wannan shine baiti na ɗaya da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara faɗa a cikin wannan littafin nasa mai suna ruhul adab wane ne shehu ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu shehu ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu an haife shi ranar alhamis sha biyar ga watan rajab wannan watan da muke ciki to a irin ta ne aka haifi shehu ibrahim an yasir radiyallahu ta'ala anhu 1900 aka haife shi wanda ya zo daidai da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari uku da sha takwas a wani gari da ake kiransa ko wani ƙauye da ake kiran shi suna Ƙaiba. Wannan Ƙaiba ɗin mahaifin shehu shi ne ya fara assasa wannan garin. Kamar yadda a nan garin za ka ga an ce mangoro sai a ce wani mutum ne ya zauna a wurin mangoro ƙwara ɗaya ne a wurin sai aka samu sunan garin mangoro. haka shi ma shehu baban shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara zama a wannan garin da ake kiransa kuma taiba taiba nan yana nan a cikin gari na kaulafa a cikin gari na senegal shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tashi ne cikin raino na mahaifinsa mahaifin nan nasa shi ne ya ɗauki ɗawainiyan karantar da shehu saboda haka shehu a wurin babansa yi karatun alkur'ani mai girma har ya haddace alkur'ani yana da shekara bakwai a rayuwarsa kina yana yaro karami da ni da kai mun ba bakwai baya to biyu so uku ko amma me yasa ba mu tsaya mun haddace alqur'ani ba muna lidaran kanmu saboda muna cewa wai shekarun mu ya riga ya ja saboda haka ba za mu iya haddan alqur'ani ba gaskiya bane duk wanda kaga ya kara cewa wai yanzu ba zai iya haddan alqur'ani ba saboda yayi shekaru yaudaran kanshi kawai yake yi sosai malam Ismail me yasa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai da yawan su sai da suka ba arba'in baya wani yana da shekara hamsin sannan ya fara hajjan alkur'ani kuma ya haddace kai har yanzu baka wuce hamsin din ba sai ka ce ba za ka yi haddacewa ba a kana da yaudaran kanka alkur'anin nan ne Allah subhanahu wata'ala yayin alkawari ko da aya ɗaya ne in ka sa shi a gaba Allah yake zaka haddace shi Allah yake wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir Shau Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya haddace alqur'ani da ruwaya ta warshi warshin nan ne da kake gani ana faɗa sabbi isma rabbika la'ali alladhi khalaqa fa sawwi da ita ya haddace alqur'ani bayan ya haddace alkur'ani mai girma shin ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu sai ya kara jage jamfi wurin yin karatun sauran fannoni na ilimi ya samu abin da ya sama a wurin mahaifinsa daga nan ya kara jajewa sai ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu sai da ya zo ya zamanto da kokarinsa da baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya lullube shi da shi sai da ya samu ilimomi wanda a iya buɗe littafi a karanta da ilimin da babu da littafi ake yi ba samu daga rahma ne na Allah ka san ilimi kala biyu ne akwai wanda za a buɗe littafi a karanta a samu akwai wanda ba littafi ake buɗewa ba Allah ne ke bayarwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ba makaranta ake samu ba wani in ka nema ilimin ka nema to cikin rahma ta Allah subhanahu wata'ala sai ya ce to ga wannan ilimin ku to sai Ibrahim ya sabi Allah ta'ala an sai da Allah subhanahu wata'ala ya hada masa wannan ilimin da ake buɗe littafi a karanta da ilimin da Allah ne yake bayarwa Allah ya bashi bayan wannan Shau Ibrahim ya faɗi Allah ta'ala bai tsaya haka ba. ci gaba da neman ilimi durdu ba har yanzu bai kai shekara ashirin ba har yanzu maganar da muke yi kai shekara ashirin ba amma ya ci gaba da neman ilimi sai da ilimin ya zamanto ya zaman mashewu kamar ya kashe shi saboda yawa domin a wannan fagen ne sai da shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya zama abin da malamai kuke kira da suna bahari a cikin wayannan fannonin ilimomin gasu kamar haka shehu ibrahim na radiyallahu ta'ala ya zamanto bahari gwani a fannin ilimin tafsirin alkur'ani mai girma ka ɗauko tafsirinsa ka buɗe ka duba shi da tafsir kai kallon ruwan ilimi a cikin shi wannan tafsirin da kake gani da kashau yake zubo su ba rikodin din da ake yi shi ne aka samu wani bawan Allah ya zauna ya rubuta shi shehu yana danna karatun yana saurara yana rubuta abin da shehu ya faɗa amma shehu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu da kaya ya zubo wannan tafsirin da kake gani ana kiran shi da suna Siriya da tafsir mujalladi shida ne mujalladi shida ne sai kara dubawa zaka gani shehu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu sai da ya zamanto kogi a abin da yake da alaka da ulumul Qur'an science of the glorious Quran. Sai da shehun Islam ya zamanto bahari ne a ciki, kamar su ilimin asbabul nusul wannan ayan a ina ta sauka da daddare ta sauka koko da rana akan wa ayan ta sauka shin nasikha ce koko mansuka ce duk shehun Islam zai da san su. Shehun Islam radiyallahu ta'ala anhu bai tsaya a nan ba sai da ya zamanto teku ne shi kan ilimin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba kamar yadda da ni da kai muke bane shi wayannan siha din guda shidan nan ko sahihul bukhari sahihul muslim su wane ne shi ya haddace su ne aka to da shi ba wai dauko littafi ya bude bane shi aka ne a dan uwana idan za a sama cikin ɗalibai shi a ce wani ya haddace wayan nan fi hawa fitan guda shidan nan ya tunanin ga mai gidan ko yanzu duniya da na yan ɗariƙan da na yan izalan an yi imani cewa maula sharif ibrahim sari al-husaini radiyallahu ta'ala anhu na maiduguri ya haddace su duniyar musulunci ta yadda da wannan babu mai ja ba shi ba ɗalibin ɗalibin shehu Ibrahim Niyaz, Farfesa Ibrahim Ahmad Makar, ko? Duniyar Musulunci ta yadda ya haddace su. Gaba ɗaya. Akwai yaro yana nan ƙarami yanzu yana Masar, shekara biyu kenan da ya tafi Masar. Ana cikin shi suna Malam Ibrahim ɗan lakwajani, ba ma ɗan zariya ba ne. Ɗan lakwajani. ya haddace wayan nan abin da ya rage a cikin guda shida nan ya haddace su bai wuce littafi guda biyu ba yaro ne karami har yanzu bai kai shekara ashirin da biyar sosai ya tunaninka ga mai gidan nasu to shi ibrahim ya haddace wayan nan hadisai na manzon allah gaba daya a kansa in dai wayan nan su haɗin ne this collection of hadith muke magana ya haddace su a kansa sannan shehu ibrahim din nan ya haddace abin da ake kira da suna science of hadith masalawul hadith da abin da ke da alaka da shi ya haddace shehu ibrahim din nan ya karanta ilimin furu'a na fitan hankali sai da ya zamanto ana cewa da da kwai yiwuwan za a iya kafa wata sabuwar mazhaba kamar yadda muke da mazhaban Abu Hanifa, mazhaban Malikiya, mazhaba ta Shafi'iyya, mazhaba ta Ahmad bin Hanbal sai da Shehu Islam ya kai matsayin da da ana iya kafa wata da Shehu ya kafa saboda sanin ilimin furu'a da yayi akwai abin da kuke kiran da suna usulul fiqh ko ka'idoji na yaya ake fitar da nassi yaya za a yi a hukunta nassi me nassin nan ya kunsa shehul islam sai da ya haddace suka ya kuma lugga yare na larabci mutane da yawa ana magana shehu ibrahim sai su ɗauka ko balarabe ne ba balarabe ba ne ba ɗan senegal ne ba wul shi ne yaren shi ko na faɗa daidai wal ko wal shi ne yaren shi kamar yadda kake yaren hausa haka yaren shi yake amma da ya kisa larabci a gaba sai da ya zamanto ya fi so ya yi magana da larabci a kan da yarensa kenan ka'idojin larabci da menene da menene duk an tsallake wannan an wuce shi ne fa ya mai da garin da yake rayuwa ya koma da larabci ake magana kamar yanzu nan garin sai kawai liman ya ce to shi kenan a daina yin hausa larabci za a yi kuma haka ya tabbata ya ce abun kunya ne a ce mutum musulmi ya kasa koyon yaren annabin shi so Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya hada dukkanin abin da yake da alaka da ilimi na larabci kamar su balaga su mantiki su arudi ai kai ka ma san kan ilimin arudi shi Ibrahim ba nan kusa bane ko mutumin da tun baka iya arudi ba ba za ta iya yin waka da larabci ba arudi ma'auni ne da ake auna waka in baka iya ba ba za ta iya yi ba ba za ka yi waka da larabci ba waka da larabci ya fi komai wahala dan sai ka auna shi a ma'auni kamar ka ce mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ko wani abu kamar haka za ka zaɓa ma'aunin da za ka zara waƙa kamar yanzu fa'ilatun fa'ilatun fabiratun nafiratun fa'ilatun fa'ilatun fabiratun shakiratun wannan ma'auni a kan shi yanzu na haɗa maka wannan waƙan to sai ibrahim gwani ne akan wannan shi ya sa ya yi diwani mai baiti dubu goma sha shida baiti dubu goma sha shida in bai san wannan ilimin ba zai iya kuwa Shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu wanda muke karanta littafin ko muka fara yanzu sai da ya zamanto gwani ne akan ilimin gyara zuciya sai da ya zamanto reference ne in aka ce Shehu Ibrahim ya ce kaza kan ya ilimin gyaran zuciya ko kan sufanci to an zo kashi me yake kokarin nuna maka yana kokarin nuna maka cewa kai yanzu da kake rayuwa tashi kai karatu addinin musulunci addini ne na ilimi ba na jahilci ba Allah ya saka wa wannan malamin da alheri da yake cewa shi yasa ko wahayi da aka fara yi a addinin musulunci aka ce ikira tashi kai karatu ne ikira yi karatu da sunan ubangijinka mai halitta Shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya kai shekara ashirin da ɗaya a rayuwarsa sai ya fara rubuta littafi na farko ashirin da ɗaya lokacin da ya kai shekara ashirin da ɗaya a rayuwarsa sai ya fara rubuta littafi na farko mai suna ruhul adabi wanda shi ne aka sa a wannan masallaci a wannan zawiya mai tarin albarka yana da shekara ashirin da ɗaya duka duka fallon littafin ban duka duka fallon littafin ba ka wuce guda biyar ba zuwa shida kaga farkon ɗaya biyu uku hudu biyar karshen shi kenan kaga an sa su amma malamai suna masa shari a mujalladai insha Allah in na koma gida in zan fito zan fito da ɗaya zan kawo da ɗaya daga cikin shayin wannan wani shayin akwai malamin da ya ma wannan littafin da kake gani ana kira su sunan shaka da Musa Rufu malamin mu ne a mujalladi guda shida ne masa shari wannan littafin da kake gani a shekara ashirin da ɗayan nan sai shi Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya ɗauki kansa ya baiwa al'umma musulmai kyauta me ake nufi da ya baiwa al'umma musulmai kyauta ya ce shi ya sadaukar da rayuwarsa da dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa don hidimta wa addinin musulunci da al'umma musulmai shi yasa shehu ibrahim ya fadi Allah ta'ala anhu babu wata ƙasa wanda jirgi na sauka a duniya wanda shehu ibrahim bai je ba tun daga Senegal har China ya je tallata addinin musulunci. Ku shaida ne, galiman shaida ne, hannun Najeriya shehu Ibrahim sai da yanzu. Ya sadaukar da rayuwarsa kan hidimtawa al'umma mutane da dama suka rika tururuwa zuwa ganin wannan mutum wai wane ne wannan ne ba larabawa ba ba wa'inda ba larabawan ba me yasa shi ibrahim a wannan shekarar nasa kafin kawo wannan nasa ashirin da ɗaya bai tsaya wasa ba duk wani littafi da ke cikin ɗakin mahaifinsa sai da ya karanta shi duk wani littafi yanzu misali ga malam na biya tare da ku littafan da ke dakin malam za su kai kamar guda hamsin wani ya ce wani hamsin akan littafan da suke dakin za su iya kaiwa kamar guda ɗari bakwai ko ma fiye da haka sai yaron nami duk littafin da ke dakin nan sai ya karanta shi haka shehu ya yi ba duk littafin da ke dakin idan yanzu a library na nabi za a samu littafai guda dubu biyu haka in ka shiga ɗakunan su kalla za a ga littafai ne tsiri haka mala to idan nabi yana da irin wannan tafan dubu biyu ya tunanin ka ga baban shehu ibrahim kuma to duk littafin da ke dajin sai da shehu ya karanta shi to da sai ya zamanto kawai ba abin da shehu ya sani ban da karatu kai da kake cewa kana son shehu irin haka ke yi mu sa mu gaya mu junan mu gaskiya ba ko da ba za ka iya yi irin na shehun ba to an ce ka dan kwatanta akalla a rana kowane rana a matsayinka na musulmi ka karu da falle guda goma ka samu wani littafi ka karanta falle goma ka aji gobe ka kara karantawa falle goma kamar dai yadda kaga mata suke yin wannan gasan nasu na karanta littafin hausan nan ko menene uwar miji ko kishiya ko sai ga ana tafkin karanta ce ban karanta ba dan Allah aiko min da shi da an aiko da shi kafin zuwa gobe matanka ta gama karantawa to za kawo wani har haya ake yi to yadda kaga ake wannan gasan haka ake so ko musulmi ya zamanto kowane littafi ka samu ka karanta kana tsara ilimi ne a rayuwarka amma ba haka muke yi ba yanzu dai an bar mu yin mu da kowa ya muna daddannawa kaza kaza kaza eh yawa an ci an ci gari an cika da yaki ma an cika da yaki a ziyarar da shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala an yake na yada addinin musulunci shine ya rika karo da manya-manyan malaman duniya duk wanda shehu ya zo ya kawo mai ya kawo mai ziyara aka gaisa aka gaisa sai wannan malamin sai ya kidi ne kawai anya wannan mutum ne ma kuwa mutum ne sosai mutum ne sosai misali akwai babban malamin da kika na wani shahararren masani na ilimi ya san shi da ake ce da suna Sheikh Ahmad Sukairi al-Iyashi ko sun haɗu da Shehu Ibrahim da suka haɗa Shehu Ibrahim aka tattauna aka tattauna sai ya kiɗi ne ya ce Shehu Ibrahim kai ya san Ibrahim bari ya je ya ɗauko mai abin da ake kira suna ijaza an san ijaza ko ijaza shi ne ka ka ba mutum license na duk abin da ya faɗa daidai yake da kai ka faɗa ya ɗauko ma shehu ibrahim ya ce shehu kaga wannan izinin da malamai na guda ɗari shida suka bani ne kan ilimi ga shi na ɗauka na baka kyauta kai ma ka duka wannan ba mamaki ba ne domin mahaifin shi ya fara bashi mahaifin da ya ga yanayin baiwan da Allah ya ma wannan yaro na shi ya ce na baka ijazan duk ilimi na ya ce ba ba ma ƙur'ani muke yi da kai ya ce ƙur'anin ma an hada an ƙara an baka ijazan shi ya ce yana ijazan baban na alkur'ani tun daga kan baban tana danganewa har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ita ma na baka amma su kai ya rude wata rana suna zaune da shehu ya ce kai shehu hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman yake shehu na kara maka da shi shi ma za mu je gaba kawai lokaci ya fara jan mu akwai wani malami babban malami da ake kiransa suna Ashek Saleh bin Fad mutumin Tunisia ne sai ya je ya da addinin musulunci a garin yake ma shehu yake ma shehu na baka ijaza na kai ma na'am Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baba amma jiran ku baba na'am Allahu akbar haka ne haka ne Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akwai wani malami har ila yau da shehu yake Allah saka da alheri. Liman yana ƙara mana ya ce kowane wali duk girman tumbatsansa a ilimi to daga tekun shehu ibrahim yake biyu wannan shehu ibrahim din ya wuce da ake na'am na'am الله أكبر يا sai baka da mu Allah kare da no no الله أكبر الله أكبر مقدم مقدم مقدم ناجاني ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الله يسعدك على ko wani malami ana kira da suna Asayid Muhammad bin Abdulhai Al-Katani shi ma da suka yi karo da Shehu Ibrahim aka tattauna aka tattauna ya ji ilimi na da hankali ya ce Shehu ka gani nan na yi karatu wurin malamai tsakanin maza da mata sama da ɗari biyar ga ijaza na duka na baka sai sallama mu shewa ce ga kuma na tare dan uwa nake gaya masa kisan wannan bawan Allah dan Makka dan Saudiya wani bawan Allah a nan Saudiya babban malami ne a ciki ka san ka'ida na bayan Allah akan samu almajirai masu yin hidima suna ta yin hidima ashe shi duk abin da yake yi ijazan wannan malamin yake so ijazan malamin yake so duk wannan hidiman da yake ijazan yake so shehu ibrahim ya faɗi Allah ta'ala anhu da ya zo ya je aikin hajji ko ya ce yana son ya gesa da malamin aka ce malamin ya riga ya shiga halwa ta ce to shikenan in ya fito a gaya masa wani bawan Allah daga ƙasar Senegal ya zo masa ziyara sai wannan bawan Allah ya ce an yanke halwa an yanke da ya fito suka gaisa da shehu ya ga abin da cikin hankali sai ya ce ma shehu ina zuwa sai ya shiga gida shi ma sai ya tattaro kayan shi sai ya ce ma shehu ga ijaza ta na baka wannan almajiran nan da yake ta wannan hidiman sai abin ya taba mai zuciya yace ya za ina ta maka hidima shekara da shekaru sauran samu wannan abun kawai wani bakar fata ya so rana ɗaya ka ɗauka ka bashi wannan ba yi mun adalci ba mu da bakin wancan bawan Allah ke da wuya sai ya ce baka san waye wannan bane shi yasa kake wannan magana rubuce-rubucen da shehu ibrahim ya yi na ɗan taɗaita saboda duba mu da lokaci sosai kuma har yanzu baiti da muka fara rubuce-rubucen shehu ibrahim amma zan yi rifarin ɗinka zuwa ga wani littafi wanda za ka samu in ma ba ka da littafin za mu ƙara farin ɗinka zuwa wani wuri wanda za ka samu insha Allah ƙarshen lankin nan walisati rubuce-rubucen shehu ibrahim shehu ibrahim ya faɗi Allah ta'ala anhu ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa da gaskiya akwai littafi da ake kiran suna tashful ibad akwai ruhul adab wanda shine muke karantawa yanzu akwai wani littafi da shehu ibrahim ya rubuta ifriqiya lil ifriqiyin cewa afirka na yan afirka ne a bar mu mutuncin kanmu kada wasu su rika zo mu zama daga gefe suna controlling ɗinmu suna tatsan arzikin da Allah ya mana suna zuwa suna arzuta dauki ya ce bai yadda ba akwai littafin sa da suna nurul basar fi sirat khairul bashar akwai tuhfatul atfal fi haqaiqil afal fi sarf littafi ne na farko ka'ida na larabci ko tasrif jiki abubuwa a larabci sai ibrahim ya sani Allah ta'ala mu dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin shine a garin na Senegal akwai wani malami wanda yana inkarin shehu Ahmad Tijani yana inkarin shehu Ahmad Tijani to kuma mutane wurin shi ake zuwa ake daukan karatun nahau karatun nahau da farko a wurin da ake zuwa ake dauka wannan abin yana damun shehu yace wani ake zuwa yace ai nahau da farko ake zuwa dauka wurin shi yace to shi kenan bayan sallar isha'i sai shehu ya dauko jiran shi da alƙalamin sa kawai sai ya rubuta wannan littafin da ake kira da suna tufatul afwal fi haqaiqil afal fi sarf da asuba yana cewa sallan asuba kawai sai ya mika mu mutane sai sai da nan kara tara zuwa wurin wancan mutum ne kare cewa mai tijani in ba haka ba guba zai rika sa ma yaran su ya yi rubuce rubuce wasu malamai suna cewa saba'in da biyar amma rubuce rubucen cewa sun wuce wannan an gane wannan ko musharakatu al-alamiyya gwagwarmayarsa da musharakarsa cikin abin da yake da alaƙa da duniya da musulunci ya zamanto na'ibi daga baya zai zamanto shugaba a mu'tamarar islami a karashi ya zamanto jigo ne jagora ne a munazamatul ijtihad al-ifriqiyya li da'wat islam ya zamanto jigo da jagora a majalisul a'la li shu'un islamiyya a kahira masar ya zamanto jigo da jagora a majma'ul bahar na bincike na addinin musulunci da ke kagewa shawul ibrahim inyas yana da methodology na shi method da yake amfani da shi manhaj da yake amfani da shi wurin isar da sako na addinin musulunci shawul ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu ya yi amfani da alkalaminsa wurin girmta wa addinin musulunci da ba addinin musuluncin kariya yana mai kira zuwa ga musulmai su askasa cibiyoyi na ilmantar da al'umma kamar yadda muke a wannan gari na kafanshan to sai a ware wani fili a gina makaranta hamshakiya tun daga primary na musulunci na islamiyya na ke zo da ke ko tun daga habana tun daga naziri har zuwa jami'a shi ibrahim ya faɗi Allah ta'ala ya ce kowane ƙasa ta musulmai su haka domin sanan ne za ku iya raya ƙasarku da kuma tsare addininku Allah ya ba mu ikon Shau Ibrahim ya faɗi Allah ta'ala anhu ya ɗauki manhaji na sakafa na wayewa ba a rika yin abu a gargajiyance ba a civilization in a civilized way haka Shau Ibrahim ya ɗauka saboda haka Shau Ibrahim ya in ya shiga cikin turawa sai ka ɗauka baturan ne sai ka ɗauka maturan ne in ya shiga yan china sai ka ɗauka ɗan china ne sau haka ba za a ba shi wannan tsinken nasu ba wanda ake cin abinci da shi shehu ibrahim ya ce bai iya ba a hanya kawai bismillah kawai mu ce idan ka kalli littafin sarurul adab za ka ƙara ganin wannan abun a ciki ko yana daga cikin abu da shehu ibrahim ya faɗi Allah ta'ala an ya tsara wa musulmai a kai yake cewa a sama lokuta a masallatai ka kalla lokuta a masallatai a rika ilmantar da al'umma tsakanin sallan azhar shehu ibrahim ya faɗi Allah ta'ala an yake karanta da wannan littafin ruhul adab tsakanin sallan la'asar kafin a kira sallan magriba shehu ibrahim ya fi karantar da sahihul bukhari a zawiyarsa a masallacinsa masallacin ya ɗarika na wani ya karantar da sahihul bukhari yanzu ko sai diwani kawai mutum mu gaya mu juna gaskiya duk karantarwar shehu an ajiye an ɗauko wani abun daban tsakanin sallar magriba zuwa isha'i shehu ibrahim ya sarki Allah ta'ala an akwai littafin da yake karantarwa bayan sallar isha'i zuwa karfe goma dare shehu ibrahim ya sarki Allah ta'ala an yana karantar da yare na larabci ne da abin da yake da alaƙa da shi masallatai ɗariƙa nawa ne yanzu ake yin haka dan waya ce babu to ashe in dai muna son shehu ibrahim din da gaske to karantar wannan ce kamata a ga muna aiki da ita muna tabbakawa shi sa duk wanda kaga yana jingina jingina da shehu ibrahim din da gaske zaka tarar da shi ba na wasa bane ko ga shehu aliyu harazimi nan ka gan shi ga shehu abul faki nan ka gan shi ko ga shehu atiku nan ka gan shi ko kai haka haka ka dawo mai duguri ko wa ka gani a nan shehu ibrahim salih da wasa yake yi ne ba da wasa yake yi ba shehu mai hula da wasa suka yi kafinga da wasa suka yi shehu atiku da wasa suka yi dan ne samu muke da wasa mu tambaye gaskiya ko mu tambaye juna mu dan ne ya samu da muke cewa muna san shehu muke yi da wasa barka da shehu ibrahim ya faɗi Allah ta'ala anhu yana da abin da yake so ya cimma a rayuwarsa wanda a matsayina na musulmi me san shehu ibrahim in ya fi Allah ta'ala an ake so ni ma na dabbaka in dasa in ci gaba daga inda shehu ibrahim din ya tsaya daga ci an tambaya wannan jarida ya zo da sauri yake ce ma shehu ibrahim shehu ibrahim wai wannan da abubuwan da kake yi wai me kake so ka cimma ne a rayuwanka yace abubuwa guda shida zuwa bakwai nake so na cimma a rayuwana yace na farko da'wat ghairil muslimina lidukhul fi dinillahi wa tarkil bataniya wa ghairiha min ad-diyanat al-batila yace abun farko nake so na cimma a rayuwana shine in gayyato wayanda ba musulmai ba su zo su shiga wannan addinin na musulunci ta kallama ba wai yaje yana raba dariƙa ba tukunna yace ba target ina ba kenan in gayyato waɗanda ba musulmai ba su zo su shiga addinin musulunci shi ne target ɗin shi na farko yanzu za ka kai mamaki a nan garin yanzu akwai wanda bai taɓa fita ƙauyen nan ba ya biya ma wasu wa'azi su shiga musulunci a'a ba ma fita ƙauyen ba a nan cikin gari zai yi abu wanda ba musulmi ba ne ba a taɓa mai tallan addinin musulunci ba akwai bukatuwar ku farka sosai ba yan waje bane za su zo su muku ku yan gari ku ne za ku raya garin ku ai mu ga mutum na gaskiya na ga dan wayana ta zare min ido ido na ya jinaka kin ga maka ido na ya jinaka yace wannan shine tage ina na farko yace abu na biyu za mu da mun gama sai mu tsaya guda shida ne a gurguje na biyu يتي الجد والاجتهاد في توقية المسلمين ونقلهم وإشارهم ليزداد المؤمنين إيمانا مع إيمانهم yace tattaro musulmai da jan hankalinsu da yi musu nasiha mai imani ya ƙara imani yace shi ne target ina na biyu yace na uku tashhir kulli faqa al mumkina li nashr lughat al qur'an yace iyakan kokari na wurin yada yare na larabci a cikin al'umma ya ce na uku الدعوة إلى تعزيز الشعور بالأخوة الإسلامية jawo ‘yan uwa musulmai su ƙara riko da hannunsu ta yadda kowane mutum zai riki ɗan uwan shi musulmi a matsayin shi na ɗan uwa. Yanzu ba a nan garin ne, a nan garin ba wani wuri ba. Wa da kali ba a shi. Fahimtar su ɗaya ɗan dariga ne shi ma ɗan dariga ne, amma ba a shi. a'a wannan dan dariga ne wannan dan dariga ne amma malamin wannan daban malamin wancan daban so da ka ba a shi ta ina shin Ibrahim ya ce a jawo hankalin kowane mutum in dai sunan ka musulmi to mu zama ɗan uwan juna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa innamal mu'minuna ikhwa kenan mun bar karantarwar shehun kenan muna yin hakan muna jan junan mu rike junan mu a matsayin yan uwa to Allah dai ya ce mana kawai za mu ce yace rabb da'wa bil harakat wal hay'at al islamiyya fil alam yace a hada da'awa da ake yi na kiran mutane zuwa ga musulunci da cikin sura kyakkyawa na musulunci ba a rika zuwa ana ba mutane tsoro ba ba a rika zuwa ana ba mutane tsoro ba a rika cewa in dai baka shiga musulunci ba sai an kashe ka sai an yanka ka shau yace ba haka karantarwar musulunci take ba ba haka karantarwar musulunci take ba karantarwar musulunci shine kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana in ya kama wa jadiluhum billati hi ahsan shau yace irin wannan kiran da Allah yace irin shi muke so a tabbata ka taba gani an ce shehu ya je wani gari wa'azi ya ce wanda bai karɓa musulunci ba Allah ya tsine mai ko a kashe shi ka taba ji shi ne mutum ba kwara ɗaya da zai tsaya a tamale ko ya tsaya a tamale ga wayan da ba musulmai ba dubbai dubu ba ga bara ba shehu ibrahim ya fi ce na zo muku tallan addinin musulunci addini ne wanda in ka ji shi zaka samu tsira duniya da lahira in kun yadda zan gaya muku abin da ake faɗa shi ke nan mutum ya zama musulmi. Magana ne ma kawai za a faɗa shi ke nan mutum ya ce kwarai magana. Sai ka kuce la ilaha illallah. Duka mutanen wanda ke wannan wurin gaba ɗaya suka ce la ilaha illallah. Shi ne kake je ke faɗa yake cewa ka kultu la ilaha illallah. Allah ya fi mana. Abu na ƙarshe shau ya ce, toshe duk wata kafa wanda wani ka iya amfani da ita wurin riddantar da musulmi. Shau ya ce a soke wannan kafin. In wani dama da wani zai iya samu ya sa wani musulmi ya fita daga musulunci, shau ya ce a toshe wannan kafin. A ƙarshe lokaci ya riga ya rike mu, Shehu Ibrahim Duniya Sabiyallahu Ta'ala Anhu ya rasu ya yi rashin lafiya tukunna aka kai shi gari na London inda ake neman magani. ishara cewa in ba ka da lafiya ka tashi ka nema magani haka shi ya karanta da in ba ka da lafiya ka tashi ka nema magani a London wani asibiti a nan shehu yake jinya a ranar da zai rasu yake faɗa yake ce ma shehu Hassan Sisi da komun buta a yi mun alola tunda yana kan gado ne baya tashi a yi mun alola ya yi sallah aka ce a mai allura saboda baya samun bacci ya ce ina aini ba ba maganan bacci ibada na zan ci gaba da yi duk daban da lafiya a ƙarshe shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu sha biyar ga watan rajab ya ƙara rasuwa ya rasu ka san an haife sha biyar ga watan rajab to sha biyar ga watan rajab na wannan shekarar kuma shehu ibrahim ya rasu aka kuma birne shi aka dawo da shi aka dawo da jikinsa zuwa nan gari na senegal aka masa sira kamar yadda addinin musulunci ya tsara aka birne shi a wannan rana na ranar alhamis wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari uku da tasa'in da biyar wanda ya zo daidai ga watan miladi shekarar miladiya dubu daya da dari tara da saba'in da biyar aka kuma birne shi a wannan gari na kaulaha dan inda aka yi aka yi kallon dandazon mutane don su halarci wannan janaza nashi daga nan dai aka jirne shi wanda kowa ya sani yanzu ma ana zuwa ana ganin inda aka jirne shi kan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta yi rashin babban malami yan uwa wannan shine shehu ibrahim ka ɗauki wani abu a cikin rayuwarsa ka tabbata wayannan abubuwan da shehu ibrahim yake so ya cimma a rayuwarsa ka taimaka wurin ciyar da su gaba yan har kace kai masoyin shehu ibrahim ne to a ganka kana aiki da abin da shehu ibrahim zai yi wannan shine abin da zan yi faɗa ko lokaci ya riga ya rike mu sai kuma mako na gaba in Allah ya raya mu dare da lafiya za mu ci gaba daga inda muka tsaya in akwai mai tambaya ɗaya biyu za mu ansa in babu za mu haƙura rami sallah lokaci ya riga ya yi. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Thank you. shigo cikin lafiyar afirka ta kama da wannan shi ne littafin lafiyar ta Afirka da Afirkiye a bincikawa za ka yi ko tunda ni ba intanet ba ne ran ka yi daɗi ka ce mun za a iya samu a intanet bincikawa za ka yi in an samu shi kenan mara ba in ba a samu ba sai a sa a bincika bincikawa za ka yi Afirka ko Afirka da Afirkiye Afirka da Afirkiye wani tambaya wani tambaya ina ganin babu tambayoyi sai to ga wannan ba ma yana da littafin shi ke littafin shi ba koyayyu ba ne amma samun suna dan wahala gaskiya to shi ke na an samu an samu wahala اللهم اجعل من الواقع همنا ومن شر ما همنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولائمة المسلمين الاحياء منهم والاموات وزاد بيننا وبينهم بالخيرات رب بشير وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله